نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مثل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فالتقى به بنظرة تأتي لنا بالظفر نعم الخاتمة خاتمة wannan littafi na kaulu نعم نسأل الله حسنها muna Ulutu.
roƙon Allah wato نعم قلت الحمد لله الواحد القهار الصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وآله الأخيار وصحابته الأبرار أجمعين اعلم أيها الأخ الكريم نعم.
والقارئ الفهيم أن هذه الخاتمة اشتملت على ثلاثة مباحث المبحث الأول في حث المسلمين على طاعة الله ورسوله المبحث الثاني في حث المؤمنين على أن يتخلقوا نعم في حث المسلم في حث المؤمنين على أن يتخلقوا بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبحث الثالث في وقاية النفس والأهل من النار نعم نعم المبحث الأول نعم
في حث المسلمين على طاعة الله ورسوله اعلموا أيها المسلمون أن طاعة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم مؤمن موحد والله تبارك وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى أيضا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أيها الإخوان طاعة الله ورسوله طريق النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة ومن يريد السلامة والنجاة والنجاح ونيل النصر في جميع أموره دنيا وأخرى فليطع الله ورسوله من حيث يرضى الله لا من حيث يرضى المرأة
to alhamdulillah ah, wannan khatima ta kunshi abubuwa guda uku wanda kowane ɗaya littafi ne guda kuma bayani ne mai ainihin faɗi mai ma'ana mai amfani da farko mabhasi da ya ƙulla guda uku shine akwai mabhasi na kwaɗaitar da zaburar da musulmi cikin bin allah wato ainihin da kuma manzansa da'atullahi wa da'atu rasulihi sai kuma na biyu akwai mabhasi a cikin kwadaitar da muminai da zaburar da su da su ɗabi'antu da ɗabi'o'in shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na uku na ƙarshen mabhasi shine kwadaitar da zaburar da muminai su tsaya tsayin daka su kubutar da kansu daga wuta da su da iyalansu daga barin azabar allah da fushin allah to na farkon nan shine bin Allah da bin manzansa dukkaninmu kowa da kowa ya yi sani cewa wajibi ne ga duk mumini mai kaɗaita Allah ya bi Allah ya bi manzansa saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya wannan umarni da faɗin sa Allah wa ɗi'un rasul kuma mun ji Allah tabaraka wa ta'ala shi ya faɗa cewa wanda duk ya bi Allah ya bi manzansa to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima a gare su na daga annabawa da kuma wato siddiƙai da shahidai da salihan bayi a ranar alkiyama cikin ni'ima da rahamar Allah Allah ka sa da mu yan uwa ku yi sani bin Allah da manzansa shine tafarki na samun tsira da kubuta daga fadawa gararin duniya da lahira duk wanda bai bi Allah ba to ya shiga uku wanda duk bai bi manzon Allah cikin abin da ya zo mana da shi ba to ba tsira ba kubuta an samu shiga haɗari نعم to duk wanda yake nufin ya samu nasara da tsira da kuma samun biyan bukata a duniya da lahira cikin dukkanin lamarinsa na duniya da na lahira to ya bi Allah kuma ya bi manzansa ta yadda Allah yake so ba ta yadda kai kake so ba mun sani cewa wato ainihin bin Allah yadda Allah yake so Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya tsara kuma shi ya sanar da annabinsa ya sanar da mu bin Allah yana daga ciki abin da ya umarce mu mu yi mu yi ta hannun annabi shine sadar da umarni abin da ya hane mu kuma mu hannu sannan mu godiya a bisa ni'imominsa idan allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ni'imomi to mu gode kuma ya ba mu kuma yana ba mu abin da muka gamu da shi kuma na abin da ba shi muke so ba a zahiri muna ganin abin nan damuwa ne ko wani tsanani ne shi kuma mu yi haƙuri mu koma ga Allah don Allah tabaraka wa ta'ala shi ya gaya mana wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka gani na ni'ima to daga Allah ne kuma ni'imomin Allah in za mu kirge su ba su da iyaka wa in tu'udu ni'matan la ila tuhsuha muka ce ni'imomin Allah baki ɗayansu na duniya da na lahira bayyanannu da ɓoyayyu kakaf ɗinsu Allah ya ba mu babu abin da bai ba mu batun da ya ba mu annabi Muhammadu shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ni'imomin Allah baki ɗaya shi saboda mashi Ibrahim yake cewa baye bayan Ubangiji na Allah shi ne ɗaha Muhammadu mawahibu rabbil arshi ɗaha muhammadu saboda haka mu bayi na Allah godiya za mu cewa Allah da binsa da bin manzansa wani abu kuma idan ya zo mana ba yadda muka nema ba ko ba yadda muke so ba ka samu mutum to sai mu yi haƙuri kuma mu tsaya mu ga mai Allah zai yi don kullum shi Allah alkhairi yake yi gare mu idan muka nema abu kuma muka rasa kar mu ɗauka cewar bai ba mu ba ne kuma wannan rashin zai zame mana matsala a'a mun sani idan muka nema ba mu ga ya ba mu ba to ya ba mu amma ta inna bai su ba mu sani ba ne kuma duk sannan Allah tabaraka ta'ala ya sa bawa ya roƙe shi yana son kaza ya ga bai ba shi ba to kar ya damu maulan mu shi ibrahim ya gaya mana a ruhu adabi ko idan ka nemi abin nema ka rasa kada ka damu shi ubangiji allah shi ne ya san cutar abin in ya baka ya same ka kuma shi ne ya san amfanin hana ka da abin bai same ka ba idan ɗalabtan maɗalaban adimta ba dairahu yadri wa ma da raita saboda haka idan muka ga haka mu gode allah kar mu tsaya muna damuwa kamar mai son kuɗi ne ina neman allah ya hore allah ka tunkuɗo miliyoyi da yawa to shi ɗan adam ko da annabi ya gaya mana baya mutuwa sai ya gama cinye rabansa da arzikinsa to idan aka tunkuɗo maka rabanka baki ɗaya ka ji ka maya-maya kai kaca-kaca ka cinye su me ya rage sai tafiya lahira amma an kaga ana ɗan gutsurowa kaɗan-kaɗan ana kaga za ka daɗe kuma na san bawa zai so haka saboda haka duk sannan aka ji irin haka sai a tsaya a gode wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma a cikin alamomi na bin Allah da manzansa akwai waɗansu nukuɗoɗi guda biyar da idan bawa bai tabbatar ya same su ba to bai ba Allah ba nukuɗa ta farko bin manzo sallallahu alaihi wasallam ka bi manzon Allah annabi Muhammadu cikin duk abin da ya zo da shi cikin abin da ya umarce mu da shi shi ne soyayya ka bi shi shi ne so saboda annabi alaihi salatu wassalamu ya faɗa tunda Allah ya ce ma wa in tudi'uhu tahtadu in kun ba annabi shi kaɗai ma ya isa kun shiryatu tajalli ne da fana'in Allah cikin manzon Allah adi'un lahawa adi'un rasula adi'un lahawa adi'un rasula ce wa in tudi'u tahtadu in kun ba annabi ma ya isa abinda yasa fana'in Allah ne in ka zo ka ba annabi zaka samu Allah cikin annabi sai ka bi in ka bi ka bi duka to saboda haka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya tsaya tsayin daka ya so annabi ya bi shi shine gundarin namba ta farko da take gwada cewa an samu bin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya gaya mana wa ma atakum rasulu fa huzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ko amma amartukum bihi fatu minhu mastadatun wa ma nahaytukum anhu fantahu Allah kuma yace ma atakum rasul fa huzuhu wa ma nahakum anhu fantahu bin manzon Allah kenan mun ji labarin wasu mutane da suke cewa suna son annabi a baki to wanda zai ce yana son annabi a baka amma babu biyayya ta da'a ta aiki da soyayya wannan sunansa makaryaci fa huwa kazibun haqqan sai ka ji annabi sosai ka bi shi ka so shi ba abin so ba abin duba ba abin girmamawa ba abin sai manzon Allah yayin da ka je ka tabcok da annabi to sannan ka fara samun wato nukuda ta farko saboda abin da ya faru mutanen ƙauye da suka zo larabawa sahabbai suka samu manzon Allah suka ce ya rasulullahi mu dai muna son ka kuma muna son Allah kai mu masoya Allah ne na hannu ahiba'ullahi mu masoya Allah ne kuma kace mu so Allah to mu san Allah da muke yi menene sakamakon mu wai yaya muke ne annabi bai ce komai ba sai Allah ya ce qul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in dai kun yarda kuna son Allah to ku bi ni gaya musu su bi ka to lalle kuwa Allah ma zai so ku kuma ya yarda da soyayyarku har ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara da cewa wato zai gafarta musu zunubansu baki ɗaya saboda in sun bi manzon Allah to a nan abin fahimta wato inna Allah adraja mahabbatahu fi mahabbati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kama adraja da'atahu fi da'atihi wa adraja mubaya'atahu fi mubaya'atihi kamar yadda Allah ya cusa ya haɗa soyayya ya haɗa ɗa'arsa cikin ɗa'ar Allah haɗi'ullah wa haɗi'ur rasula in tuɗi'u ta tadu ya kuma cusa ya shigar da wato ainihin ainihin mubaya'arsa cikin mubaya'arsa inna Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim man nakasa kuma fa inna ma yankus ala nafsihi Allah ya sa bai'a da caffa da aka yi wanda ita ga annabi Muhammadu ya yi wa Allah to haka kuma soyayya a wannan aya ana ce mata ayatul mahabbati ulin kuntum tuhibbuna Allah to in dai kuna son Allah ku bi ni to abinda ake nufi da mutaba'a bi fassarar sa almuhabba abinda ake nufi da muhabba soyayya almutaba'a ma'ana da sun dai kun ce kuna son Allah to ku so ni shi ne abin da Allah yake nufi saboda haka sai mutum ya ji shi cif yana bin annabi yana son manzon Allah cikin duk abin da ya umarni da shi sannan ya zamanto ya samu wato ainihin cika ya kuma samu wato ainihin kasancewa cikin da'a saboda haka Allah tabaraka ta'ala ce yana son ku kuma yana gafarta zunubanku da sababin wato bunku da soyayyarku ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ma Allah tabaraka ta'ala ya kuma faɗa akan haka ta cewa ya ayyuhal ladzina amanu man yartad minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم bayan Allah masu imani duk wanda ya baya baya fita daga addini ya bin Allah kenan ya ƙi ɗa'ar Allah da manzansa to Allah ya ce gaya musu su je duk wanda ya baya ce ba zai yi ba baya yi ko to ya je da sannu Allah zai tsoro da wasu jama'un suna son Allah yana son su za su zama masu wato tsayawa da wato kaskantarwa da kai da taimakawa ga muminai masu izza da wahalarwa akan kafirai suna kuma yin ƙoƙari cikin ɗaukaka addinin Allah suna ƙoƙari cikin bin manzon Allah cikin abin da ya sunanta da abin da ya zo da shi ba sa jin tsoron zargin mai zargi a cikin haka waɗannan su ne mutanen Allah masu da'ar Allah yan uwa wannan aya da muka ja muna iya muna cikin muna cikin nukuda wato ta farko ce amma za mu iya samun yin istinbadi fahimta da za mu iya fitarwa guda hudu a cikin wannan aya ta yi hebu na unwai hebu na hu a ciki akwai waɗansu nukurodi guda hudu da za mu iya samu a cikinta na farko mun ji azillatu alal muminina kaskantarwa ɗinnan da tausasa wannan da kwantar da kai ga muminai sai mutum ya zama mai girmama muminai yan uwansa sai ya zama mai jin kai ga muminai mai tausasawa gare su mai soyayya gare su da bayyanar da soyayya da taimakawa duk wani abin da zai taimaki mumini ya faranta masa sai mutum ya tsaya ya yi shi sannan zai samu shiga cikin masoya allah nan masu da'arsa na biyu kuma mutum ya zama mai buwaya da jin kai da takurawa akan kafirai kada ya kasance ya tsananta wa mummunan 'yan uwansa ya dinga tausasa wa kafirai irin yadda mummunan yanzu suke yi a sai mutum ya zama shadidan alal kufari kamar yadda sabon annabi alaihi salatu wasalam Allah ya yi musu shaida da cewa wallazina ma'ahu ashidda wa alal kufari rahama ubainahu dole mu sai mun yi koyi da su mun ji mu a haka sannan wato abin zai cika amma a baɗi na kuɗa wato ainihin ta ainihin uku shine kasancewar mutum mai jihadi cikin ɗaukaka addinin Allah jihadi da ransa da tunaninsa da lokacinsa jihadi da iliminsa jihadi da kudinsa jihadi da daddamar da Allah ibaka ka tsaya kai abin da za ka ga menene zai ciyar da addinin annabi gaba menene zai rada bayyanar da daraja annabi bayi su rada son annabi a rada kwarara gurin annabi muhammadu wannan shine nukuda wato ainihin ta uku shine za ka yi jihadi da dukiya da harshe da zuciya da duk damar da Allah ibaka ka tsaya kai wa addinin Allah da manzon Allah aiki ta ƙarshe mai wuya ce shi ne mutum ya tsaya tsayin daka ya yi abin don Allah kada ya ji tsoron zargin masu zargi kada mutum ya ji tsoro kada mutum ya zaɓi kallon idon wani ya ƙi faɗar gaskiya ko ya ƙi aikata ɗa'ar Allah ko ta manzon Allah da an tafi a haka da magabata sun ji tsoron masu zargi da addinin da ilimin da alkhairun da bai zo mana ba to saboda haka mu ma cikin istinbadi na wannan aya mu ma ya zama wajibinmu mu karkada zuciyarmu mu saiti da Allah mu kuma yi koyi da manzon Allah babu jin tsoro babu tsoron zargin mai zargi babu damuwa da zagin mai zagi kai dai ka yi ƙuduri kana kan ɗa'ar Allah da ɗa'ar manzan Allah cikin duk abin da kake kuma duk abin da ya dace da ɗa'ar Allah ya dace da ɗa'ar manzan Allah babu ruwanka kawai abin da za ka yi kenan babu waige saboda idan mutum ya waiga yana tsoron masu zargi ko yana tsoron 'yan hasada masu kushe to ba zai bi Allah ba kuma ba zai bi manzon Allah ba ƙarshen asara ya zo ya bi makiyansa mahasadansa mataimakan shaitan saboda haka gaban ka gaɗi za ka nufa Allah ka rike hujjoji babu abin da zai faru sai alkhairi idan ko mutum ya ji tsoron zargin masu zargi ko surutun masu surutu ya bar aikin Allah to makaru ya ci shi ta gabansa ba na man cewa wata rana shehu surun bai na shehu da ya zo ke magana yake hira da malam babba aka taru a kan bene yake faɗa cewa kowa ya tsaya ya kiyaye allah ya kuma kiyaye manzon allah kowa ya tsaya ya bi allah ya bi manzon allah sannan kuma ka shaidi kada kowa ya bari makaru ya ci shi guda biyu makarun gabansa ko makaru ta bayansa yace makarin gaba shine kana cikin aiki hidimarka ta Allah ka tafi kawai kai ta yi ba ruwanka da waigen 'yan surutu da zargin mai zargi ka bari ai san girma ai shi ne in ka bari ka daina hidimar addini ka daina hidimar ma'aikin Allah saboda gudun surutu to makar ya ci ka ta gaba ka kifa an kifar da kai sai dai wani sai dai mu ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un makarubta baya kuma kana kan tafarki daidai kana tafiya kana koyi da annabi kana rike da fara'ilu kana kuma kokarin yin nawafilu ka rike dariƙa ka rike shehu komai da komai sai kuma makaroici ka ta baya shine sai ka fada wani garari sai a same ka kana keta shari'a kana aikata abin da ka ga dama kana sallah kana wazifa kana son annabi kana hidima kana karanta baitoci kana yabon annabi kana cikin jin daɗinka sai ka game da wani shaidani mugu laɓaɓɓe masu laɓewa a soro sai a ja ka fara gaya maka ya kai ka daɗe kai an gane allah kai yaushe yaushe za ka yi wani sallah irin wannan ba shi ne sai su shigar da kai wani hali wannan wannan halin baka san daga ina aka samo shi ba kuma duk abin da ake yi a ɓoye ai ka san sharri ne yau a ce mu muna nan muna ta bayani muna ta majalisi a ce ga wani a samu wasu da suke hana a yi sallah yau su ma su ce ga zawuya su sun zo sun zauna suna da bayanin tafsirinsu kada a yi sallah kada a yi azumi ma a samu haka ma ta wata rana a sokoto nake yi magana na ce wai mun kira ba su da shehunai ne yau mu ga mu da shehunan mu ana ta taruwa ana wa'azi ana majalisi ya kamata a ce ga shehunan mun kirai to saboda haka idan mutum ya sake ya fada saba wa Allah ya sake ya fada aikata abin da ya ga dama bayan yana kan ɗariƙa yana kan tafarkin annabi lafiya lau sai aka wayi gari kawai ya zama wani iri to makar ya ci shi ta baya shi kuma wannan sai dai ai kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum ya mushi to wannan su ne abubuwan da muka istinbadin su a wannan aya kuma muke fatan Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon ganewa da tsayawa a kai mu rayu kada mu karkace mu bar hanya annabi kar mu sake mu son zuciya kuma kar mu sake mu shagala da son duniya yayin da zuciya ta karkata ta shaddada akan son duniya to duk wata barna kuma za ta iya faruwa duk abin da aka tufka nan idan son duniya ya shiga sai ya warware mai waƙa ma yana gaya mana cewa innama duniya kutami laisa fiha ma yurami izuha masalubu sulban balgina faƙarutami innani ubsirtu shukran jullu ma fiha yulami a takaice duniya da ya ɓace bai ne da tashin hankali abinda ake so ake nema babu shi a cikin duniya kyalkyale ne karya ne amma gundarin muradi abinda ake so babu shi an ganar da ni ina goda Allah abinda aka ganar da ni daga habaran manzon Allah na gane mafi yawan abin duniya abin zargi ne yulami girmanta kuma ana kwace shi nan da nan kowa kuma ya san wannan karatun shekara nawa ake a yi tazarcen a ƙara an gama an sauka girman duniya ke izuwa matsalobu sur'an balgina ha faƙaruta wadatar duniya sungume-sungume talauci ne cikakke don sai an shiga garari balgina ha faƙaruta saboda haka wanda ya ce zai shagala da duniya ita yake nema ta kowane hali yana da jin haushin wani yana da wani abu nima sai na yi sai na fi nasa ko kuwa zai je ko ina ya jefa kansa neman duniya shi ne baya can baya can baya can to wannan zai iya zai yi wuya gare shi ya samu yin da'ar Allah da da'ar manzon Allah yadda aka umarce mu yadda ake so saboda haka yan uwa lallai mu gode Allah mu tsaya mu ta yin haka mu koyi da magabatanmu kuma mu dukanmu muna goda Allah Allah ya taimake mu Allah sai ya haɗa mu da iyaye da malamai na ƙwarai wanne wajen gudun duniya da ƙin duniya a duk inda ka sani a duniya komai ƙin mutum da Allah za a nuna su da ɗan yatsa waɗannan suna ƙin duniya su suka raine mu su suka haife mu shi sa za ka ga abun ban mamaki ne a same mu muna neman duniya muna zub da mutuncin mu mu ne can ba ma can ba ma can ba mu damu mu bata wa kowa na mutanen Allah ba saboda muna neman duniya wannan shine abun ban mamaki dan mu ba mu gaji haka ba ba mu koyi haka ba iyaye da malamai da shehannan mutum daga shehu tijjani haka to shehu ibrahim zuwa duk shehannan mu da mukaddaman mu ba su san haka ba ba su iya haka ba ba su san da haka ba gaskiya har ma kai su tana bin su duniyar suna gudun masu duniyar suna nemo su ku zo ku zo ku zo suna gudu saboda haka mu yi kokari mu yi yaki an san dai da dan duniya yana son duniya Eh, to amma kada a mai da duniya ta zamanto nemanta yana zubar da mutunci yana lalata addini don da ka wulakanta bayan Allah al'ummar annabi ko ka wulakanta wannan kuke tafarki ɗaya masoya shehu to kaga ka zubar da mutuncin addini babu kyau haka ba don lokaci ba da na ba da wata hikaya an yi wani sarki wanda yake mai baiwa mai kuɗi mai yin hidima malamai suna ta ƙoƙarin a kirawo su zo wajen wannan sarkin to sai wani annoba ya faru a gari da ƙauyuka ko ina ba daɗi ana ta jin damuwa irin sarakunan nan na da masu himma ba sarakunan yanzu ba ana jin bala'o'i da annobobi su yi shiru su kame hannuwansu su yi zaman su ba sa yin ƙurawa ba sa kawai la ƙaunin wala fi'ilun ba za a ce a kawo malamai a kirawo a je a ce malamai su yi addu'a ba kuma malamai su suna da biyayya suna da ɗa'a da sarki ya ce a gaya wa malaman gidan su malam wani a je a gaya musu a je a yi addu'a za su yi duk da dai malaman ba irin na damu idan halifofi ne yanzu ana cewa je a addu'a za su fara gyara riga za a karɓo kuɗi to ku yi addu'a irin yadda iyayenmu suke ba sa karɓar kuɗi addu'a suke idan bala'i ya zo mun ga yadda ake yi mu ma da muka zo daga baya haka za a yi su sai shanu a sai raƙuma a yi addu'a a yanka a rabar ina jin wasu daga cikin makusantan malam babba ba za su mance ba in an samu wani bala'i za a so shanu wani addu'a ake akan shanun ake yi idan aka gama kawai sai a yanka san ɗayan ma wani sun hau sun yi an gama sai a yanka malamin na jin wannan lakanan na gunku idan aka yanka wani bala'i suka hango ko wani annoba ko wani matsala dai da za ta to sai a yanka naman nan a yi gutsu gutsu gutsu gutsu da shi ƙoƙari ake ko a gida ɗaya mutum ɗaya ya ci gidan ya tsira haka ake yi a raba al'umma a kakkai gurare daban-daban ko ina na jama'a sun nema ba su wani abu su ji alaji ba wurin to yanzu an ce ma malafi ma sarakunan sun kama hannun ma haka to saboda haka yan uwa mu tsaya mu wadata da Allah kuma mu tsaya tsayin daka mai ta addu'a kuma shugabanni su ma su tsaya su agaza wa malamai a yi ta addu'a Allah ya yi dan bala'o'in da muke ciki a najeriya wa musamman arewa za a iya cewa a bar komai ma yanzu a yi ta addu'a mu dai muna ta addu'a allah kuma iyaye lokaci